أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فاتقوا الله عز وجل أيها الناس فاتقوه حق تقاته يا عباد الله وبعد ذلك أيها الناس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني أي السهوت مثلا أي السهوت مثلا لذلك عباد الله ولا تقربوا السهوت أي السهوت يعني الرشوة في الحكم أو في كل شيء يا عباد الله ومن أعظم السهوت الرشوة في الحكم لذلك ولا يحل لأحد كان رجل أو أنثى أن يأخذ السهوت في الحكم كما قال الله عز وجل في كتابه القرآن سماعون للكذب أكالون للسهوت فإن جاءوك فحكم فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم أي فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين عباد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم بنت بالسهوت فالنار أولى به قالوا يا رسول الله وما السهد قال الرشوة في الحكم وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي أي لعن الله الراشي والمرتشي وبذلك التفسير أي أيوة وبهذا التفسير قال الحسن وإمام قتاده وإمام مقاتل وقال ابن مسعود السهوت يعني الرشوة في كل شيء وقال أيضا هو أن يقضي الرجل لأكيه حاجة فيهدي إليه هدية قيل له يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم وقال الأخذ على الحكم كفر وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وقال أبو حنيفة إذا ارتشى أي الحاكم إن عبر في الوقت وإن لم ينعذب بدل كل حكم أيعني يحكم به بعد ذلك قال الإمام القرطبي وهذا لا يجوز لأحد أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى لأن أخذ أخذ الرشوة فسق أي يعني فسق والفاسق لا يجوز حكمه وسمي المال الحرام أصوتا لأنه يسهت يسهت الطاعة أي يذهبها يذهبها ويستأصلها وقد قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إلى الذي يحل الذي يحل الحرام ويحرم الحلال لذلك عباد الله فاتقوا الله عز وجل وقد جاء في الحديث في حديث البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه أمن الحلال أم من الحرام رواه البخاري وقد جاء الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمسة وينسون الخمسة يحبون المخلوق وينسون الخالق يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون القصور وينسون القبور يحبون الذنوب وينسون التوبة يحبون المال وينسون الحساب لذلك عباد الله فاتقوا الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبي وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka ji a cikin wannan kuduba ta wannan rana mai albarka ta ja hankalinmu akan wani babban al'amari kamar yadda na sami mai nasiha Allah ya saka mishi da alkairi da sauran masu gabatar mana da nasiha Allah ya sa wa rayuwarsu albarka malama da suke ta kokari a majalisai daban-daban don karantar da mu Allah ya saka musu da alkairi kuma Allah ya ba mu ikon ɗabbaka abin da suke karantar da mu yawwa musulmai mun ja hankalinmu ne yau gaba ɗayanmu akan abin da ya shafi wani al'amari wannan najeriya gaba ɗaya tana cikin sahun wannan aikin wannan aiki shine cin dukiyoyin mu a tsakaninmu ta hanyar da allah bai yarda da ita ba za ka gaba ɗaya idan al'amari ya samu ɗan adam ko shari'a ko hukunci ko wani al'amari babban abin da za a fara bayi shawara ya taki kuɗi shi laifi yan uwa musulmai a wajen allah subhanahu wata'ala wato hanyar da za a samu halaka to kai a wajen ka sai ka ɗauke shi ƙarami amma a wajen Allah babba ne da haka wani al'amari na kwama tala daga ba ɗaya aka shiga cikin wannan rayuwa ba za ka nemi haƙƙinka ba sai ka ba da cin hanci sai ka ba da rashawa wanda yake wani lokaci da a samu su kansu masu gabatar da hukuncin tilasta su ake su karɓar shawar ana nuna masu cewa yanzu halin da ake ciki kenan dole in ba wannan rayuwar ba za ta tafi ba akwai wanda shi dole janwo shi za a yi ana ta fama a haka wai ake so ya taimako ta hanyar ya karɓi wannan abin da Allah ya haramta da haka yan uwa musulmai shine muka ja hankalin junanmu ba dawo daga irin wayannan al'amari da haka samu kusan babu inda irin wannan al'amari mummunar ɗabi'a ba ta shiga ba ta shiga cikin mu'amala ta yau da kullum ta shiga mu'amala daga shekara sai shekara kamar aikin haji ta shiga harkar kasuwanci ta shiga harkar shari'a ta shiga hanyar neman haƙƙi da aka da aka samu gaba ɗaya an shiga cikin wannan al'amari ana maganin wannan abin shine wayewa da burgewa da ainihin wato wayo da dabara menene wannan shine ba da rashawa da cin hanci lokacin da al'amari ya samu mutum to idan ba mu dawo mun tsaya ma gaskiya ba yan uwa musulmai Allah ba zai taimake mu ba dole sai mun tsaya ma gaskiya domin abin an nashe da yahudi da yahudanci dole sai wannan abin shi za a yi idan ba wannan babu mafita alhali kai ko da aikin haka ji ka je ko wani al'amari naka sai dai ka saka taƙiyya a cikin zuciyarka wannan abin kai baka yarda da shi ba ɗari bisa ɗari a cikin zuciyarka baka yarda da shi ba kamar yadda Allah bai yarda da shi ba amma za ka shiga cikin rangwamen da annabi ya yi addu'a kan wanda aka tilastar da su an tilasta masa ba shi da yadda ya iya dole in ba haka ba idan aikin haji ne to sai dai ka haƙura da zuwa ka sauke wannan farali domin idan baka bada ba to ba za ka samu wannan kujerar ba in baka bada ba ba za a yi da kai ba in baka bada ba buƙatar ka ba za ta biya ba to kai sai ka ba su zuciyarka kai ne ka yi taƙiya a cikin zuciyarka to idan ba wannan bayan uwa musulmi mana cikin al'amari amma za ka ga mutane da murna da farin ciki bari kawai in na bada bukata ta ta biya a'a ba zai tsaya tsakaninsa da Allah ba Allah shi zai taimake shi a cikin wannan shari'a da yake ciki ba tare da ya dauki wani abu sai ya bada ba wannan ta sabauta su kansu masu shari'a masu hukuncin masu sarauta masu mulki wato shugabanni ya zama na sun ma saba idan ba kawo wannan makai bala'i da kai ba cikin wannan al'amari saboda kai uwa musulmi mu shi tsoron Allah subhanahu wataala wannan bala'i ne a cikin al'umma kuma za mu ji yadda wannan aya wato ta cikin suratul ma'ida ta zo da bayani su yahudi su ne masu wannan aiki aikin yahudawa ne su suna son karɓar rashawa suna son karɓar cin hanci suna ba da rashawa suna ba da cin hanci to ya aka kai musulmi kai da kake da addinin musulunci ka ɗauko wannan abin shine ka ɗauke shi kana ganin shi zai taimake ka wannan bala'i ne uwa musulmi saboda haka ya kamata yan uwa mu tsaya ma gaskiya idan ka tsaya ma gaskiya Allah zai taimake ka kuma idan ka tsaya ma gaskiya abin da ake nufi ko ke rinjaye ko ba ke rinjaye ba in dai ka tsaya kan gaskiya kayi abin da Allah ya ce ina fata muku yanci wannan babban abin da mutane da nisa a ƙarshe waye da rinjaye wannan wani abu ne daban amma dai ka tsaya wa gaskiya kai ka tsaya kai da fata haƙƙinka kake nema ba sai ka ba da kuɗi ba domin wanda yanzu abin shi ne wanda zai ba da kuɗi shi ne ake ƙoƙari a karɓi gaskiya wanda shi bai da gaskiya ka ba ba sani da nisa da ya ɗauki kuɗi ya bada to wallahi a tarihi duk mutumin da ya rayu irin wannan baya gama lafiya na faɗa muku baya gama lafiya akwai wanda kawai sayan sadaka yi ya je ya rantse ya baka ya maka shaidar ƙarya saboda ka bai cin hanci ka ba shi rashawa ka ba shi wasu 'yan kuɗi sai ya je ya rantse ya san akan ƙarya ne wallahi da ya zo mutuwa rufe masa kofa ne mutanen gidan duk soyayya da 'yan gidan wallahi jan kofa aka ya karfe ya gama buge-bugensa aka larabansa kuma kafin a zo wannan ranar sai da ya haukaci a garinsu sai da zaba da hankali me dalili shi kawai ka ba shi rashawa ya je maka rantsuwa kan karya ya biya ma bukata ya maka shaida ka samu abin da kake so na wannan lokaci kawai haka yan uwa musulmai wannan bala'i ne yasa ku duba bayan tunan yabo da godiya ga Allah madaukakin sarki da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da neman taimako na ubangiji da neman gafara Allah da neman ya tsare mu daga ainihin abin da kawunanmu suke aikatawa na miyagun laifuffuka da neman gafara a gare shi wato huduba take nuna cewa duk wanda Allah ya shirye da shi babu mai iya batar da shi wanda Allah ya batar da shi ba mai iya shirye da shi huduba take nuna cewa ina shaidawa lallai Allah shi shi kadai yake shi ya cancanci bauta shi shi kadai babu abokin tarayya a gare shi kuma ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne bayan haka yan uwa musulmai mafi alkhairin zance shine zancen Allah madaukakin sarki mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura sune wanda aka kirkirar da su aka farar da su annabi bai san su ba ba sa ofishin annabi sallallahu alaihi wasallam lalle mu sani yan uwa dukkan abin da aka farar da shi aka kago shi shine bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata tana wuta Allah ya kare mu da shiga wutar tashi alƙiyama ya bayan Allah mu ji tsoron Allah iya jin tsoronsa mu ji tsoron Allah ƴan uwa bayan haka kada mu dinga cin dukiyoyin ƴan uwan mu tsakanin mu da barna zuciyar dukiyoyin mu mu ci dukiyoyin junan mu ta hanyar da Allah bai yarda da ita ba ta hanyar rashawa kar mu yadda da wannan yan uwa mu tuba mu ji tsoron Allah a cikin irin wannan yanayi irin wannan mu'amala ta mu mu ji tsoron Allah yan uwa kar mu kusaci dukiya ta haram wato shine rashawa a cikin hukunci akan dukkan kowane al'amari yana daga mafi girman dukiyar haram wato shine rashawa a cikin hukunci da haka baya halatta da wani namiji ne ko mace ya karbi ita wannan dukiya ta haram a cikin hukunci lallai Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida aya ta 42 Allah yake wato siffanta irin ɗabi'un yahudawa yace samma'una likazzibi akaluna lisu wato su masu yawan sauraron ƙarya ne masu yawan cin hanci ne masu yawan karɓar rashawa ne yahudawa ɗabi'a su babbar ɗabi'a su sauraron ƙarya yawan jin ƙarya yawan karɓar rashawa da cin hanci suna daga cikin wayannan alamomi nasu sai Allah mai girma ɗaukaka ya ce, To idan suka zo maka don yi musu hukunci, ka yi musu hukunci a tsakaninsu, idan ka ga dama ka rabu da su ka kyale su tafi shirmansu. Lallai Allah mai girma ɗaukaka ya ce, Idan ka kau da kai daga gare su, to ba za su cutar da kai ga komai ba. Idan ka tashi musu hukunci, Allah yake gaya masa, in ya tashi musu hukunci, to ya musu hukunci a tsakaninsu da mene da adalci kaga nan ba a ce su ba da dukiya ba ina fata fahimci wannan kenan ba a ce a'a kai musu hukunci bil qisli wato da adalci kenan nan maganar rashawa ko dukiya ba ta shigo ba a tsaya a baiwa mai haƙƙi ne ne haƙƙinsa wannan shine Allah yake ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kai musu hukunci da adalci a tsakaninsu lalle Allah yana son masu adalci lokacin da za su hukunci Allah mai girma ɗaukaka ya kawo na a cikin suratul ma'ida dan bayanai na halayyar yahudawa me yasa ɗabi'a ce irin tasu yawan cin sauraron ƙarya me yasa ɗabi'a ce irin tasu yawan karɓar rashawa da cin hanci suna daga cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan naman jikin da wato ya girma ya ainihin ginu da dukiya ta haram to ranar tashin alkiyama wuta ita tafi dacewa da shi sai sahabbai suka ce ya rasulullah menene dukiyar haram sai manzo Allah ya fasara asud bi ma'ana ar-rashawa wato shine karbar rashawa a cikin hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato Allah ya la'anci mai ba da cin hanci mai ba da rashawa da mai karba dan haka ne wanda ya bayar da wanda ya karba ta bakin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'ance su ya tsine musu da wannan tafsiri na yan uwa na wannan aya wato al-Husayn da Imam Qatada da Imam Muqatil ai Muqatil wato da kuma Abdullahi dan Mas'ud suke cewa as-suhut ba bi ma'ana dukiya ta haram ana nufin rashawa a cikin kowane irin al'amari kowane irin al'amari abubuwan ya fantsama ba sai a tare da ainihin hukuma ba akwai wanda duk abin da za a yi da shi sai an ba shi kuɗi ya fitar da gaskiya wannan yana daga cikin irin wannan munin al'amari ƴan uwa musulmai da wannan al'umma aka samu kai a cikin irin wannan kwamacala da irin wannan aiki wanda yake wato aiki ne mai hatsari a cikin al'umma sannan kuma yake cewa har yanzu lallai shine abin da da ake nufi da ita wannan asud game da malamai suka fasara shine mutum ya yi hukunci ko kuma ya biya wani dan uwansa wata biyan bukata tasa amma sai ya dauki kyauta ya bashi wannan kyauta ita ce abin da aka fasara ta akan maganar rashawa da cin hanci sai ya dauka sai ya bashi domin me domin ya fitar masa da abin da yake so a cikin wannan hukunci da haka sahabbai suka ce ya wato ya rasulallah ai mu abinda muke gani wannan ba ma ganin sa a matsayin mummuna al'amari wani kyauta ce da an ba da ita ake karba akan hukunci so a ganin su ba wani abu bane eh manzo Allah ya ce to karba mutum ya karbi wannan abinda za a bashi dan yayi mutum hukunci da shi abinda yake so ma'ana a bashi gaskiya ko da bashi da ita wannan wani irin butulci ne kafirci ne kamar da Allah mai girma ɗaukaka ya faɗa wato a cikin wata aya duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to ire-iren wayannan su ne kafirai da haka wannan shine yake nuna kafirci duk da wasu daga cikin malamai suna cewa kafirci ne wanda yake wato al-kufr dunul kufr dunul kufr wato kafirci ne wanda yake bai kai ciwon can ba amma dai ana so a nuna mana babban laifi ne rikakke a ce kawaye gari kai kana ba da cin hanci a karba kai kana karɓar cin hanci an baka sannan ka fitarwa da mutum haƙƙinsa lallai wannan yana daga cikin uwa musulmai a abin da namu guje masa kuma sannan kurba take bayani cewa karɓar rashawan nan fasikanci ne don haka lokacin da mutum ya zo zai zauna kujerar hukunci sai ya karɓi rashawa a wannan lokaci ya zama fasiki shi kuma hukuncin fasiki baya halatta a wani lokaci da haka ne yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a cikin irin wayannan abubuwa an yi musu hukunci kenan baya halatta shi wanda ya karɓi wannan rashawa da cin hanci ya zama cewa ya yi hukunci a wani lokaci an yi mata suna dukiyar haram domin ne domin tana ainihin wato janye ɗa'ad da mutum ya yi a wani lokaci tana tafiyar da ainihin al'amarin ɗa'a da mutum ya yi wato ta sadar da shi zuwa ga ainihin rashin samun lada akan aikin da yi da haka ne uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah mai girma ɗaukaka ya sake faɗa wata aya yake cewa duk wanda ya kafirta da imani haƙiƙa aikinsa sun ɓaci kuma shi a lahira yana daga cikin taɓaɓɓu a ranar tashi alƙiyama su wane ne wayan wanda suka kafirta da imani shine mutumin da zai halatta haram ya haramta halal gashi an haramta shi ya halatta ya mai da ita halal shi sa malamai suka ce hatta alƙawani wato constitution shi ma constitution na Najeriya ko da abu ne za a yi malamai suka ce kai musulmi ne ka ɗauki constitution idan magana ta taho magana Allah ta taho magana annabi ta taho musulunci ya taho constitution ya magana aka samu ainihin haɗuwa to ka bar constitution ka ɗauki addinin musulunci kuma ka amince ka yarda a ranka constitution ƙarya ne shari'ar Allah ita ce gaskiya kar ka yarda ka ɗauki constitution ka ɗora shi wannan duk yana daga cikin abin da malamai suka yi magana halarta haram ne ko kuma haramta halal ne kenan shari'a ga yadda ta tafi da haka yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah fa a cikin irin wannan yanayi idan ka dogara ga Allah Allah madakai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta Yahudawa sun zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da gaskiya an yi rikici amma annabi ya fitar musu da haƙƙinsu ya ba su nawa suka bai annabi me suka ba shi amma yanzu mun yi difendin mun tattara muna difend cewa in ba mu bada ba a'a mu tsaya tsakaninmu da Allah mu je da Allah zai mai da al'amarin to mun yi wani ne zai zo wai shi ne baka shawara ta gari ka taki duk kuɗi to ka san fa yanzu shiga shari'a fa hera kuɗi ka fa nemi kuɗi yanzu abin da na gaya maka kenan a da ya kamata lokacin da ya zo sai ya tambaye ka menene abin ne kana daidai gaskiya na'am ina mata an fahimci wannan ka kaki da gaskiya a a shi yanzu ba gaskiya ke ce ce tambaye ka ya kuke cikin wani al'amari asali me abin ne waye ya mallaki gurin waye ne gaskiya cikin maganar kai da shi waye ne gaskiya a fara tattauna ta a cikin gida shi ne ya zo shawara a abin da yake nuna ma ka takiri kuɗi ka takiri kuɗi dan baka bada kuɗi ba yanzu kaza kaza yanzu an shiga taimaka su ma masu karɓar cin hanci da rashawa to da mu ji tsoron Allah ya uwa musulmai mu ji tsoron Allah cikin wannan yanayi al-Imam Bukhari ya fitar da hadisi yake cewa hakika wannan hadisi a cikin Bukhari an karɓo daga Abu Huraira Allah ƙara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci zai zo aka al'ummarsa wani zamani zai zo yana yana zuwa zai zuwa wajen kan al'ummarsa yake cewa mutum bai damu da abin da zai karba ba in an bashi bai damu da abin da zai samu ba wannan abin halal ne ko haram ne bai damu da shi ba kaga annabi yayi hadisin wannan yana ɗaya daga cikin wato darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu zai zo kuma abin ya zo ya faɗa abin tun kafin abin ya zo yanzu yan uwa musulmai kake halin da muke ciki ana cikin wannan yanayi mutum bai damu me zai samu ba shi ne ya samu din mutum nawa da aka samu abin da ya samu na cigaban damuwa ce a gare shi amma da ji ana masa murna ya samu cigaba amma abin a cikin san ka kalla ba da kalar da take ciki abin a wada a yi mishi kuka ne domin ranar tana zuwa ta tsaya gaban Allah ranar taron ma'ashar zai zo amma ana masa murna ko yana sai da kwaya ya tara kuɗi ko kuma ta ce ya ci kuɗi ko mushe ya sayar ya yi kuɗi ko giya ya sayar ya tara kuɗi ko fashi ya ya tara kuɗi ko tsafi ya ya tara kuɗi kai ta kowace hanya ko satan kuɗin mutane da ya yi amfani da ofis ɗinsa kujerar ofis ya amfani da ita shugaban ƙasa ne gwamna ne minista ne ɗan majalisa ne kwamishina ne darakta ne waye kowane ne ya amfani da ofishinsa sarki ne wane ne duka yanzu muna ake masa ya ci gaba amma ranar bayyacewa ranar tana zuwa yau matubulus saurayi tana zuwa a tole asirai a kowane in kaje ka kalli wata tsinsa yana maka shaidi wallahi mu ba ba a kallon ofis ɗinmu mu ba ba a kallon sirrinmu ranar kallon sirrin tana zuwa akwai mutumin da muka je a rike mana kudin mu na albashi to da muka zo mu ba mu da laifi sai aka ce a bamu sai muka je ofishinsa sai aka ɗauko boca da abin nan sai na kallon ido na kallon boca ya ce malam mu ba wallahi anan fa ba a kallon motar mu ba a kallon sirrin mu sai na ce ya haƙuri ranke ne sai na fita amma ranar tona asiri za ta zo ko ba za ta zo ba Allah ka sa ranar tona asiri Allah ka taimake mu mu ci nasara Allah ka taimake mu mu ci nasara Allah ka kare mu daga sharrin shaidan ka kare mu daga sharrin shaidan yan uwa mun kuma sai mun taimaka musu don mutan ɗora su a kai a ce a dabai da mutum in aka kalli wanda aka kai shi aka gaba zai iya ba ya ce a nemo wane wane shine zai ce maganarsa kaza kaza in ya je ya same shi an gama maganar in aka ba shi zai karba ya a biyo ta hanyar wannan din sai ana nika masa shi ma ya je to yanzu dai da Allah taimako muke so an manta da wannan hukuncin mu ji tsoron Allah ya ba musulmi mu ji tsoron Allah Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da wannan kasa lafiya sannan wani nasi yake cewa wani zamani dai zuwa kan al'umma shi ma yana yana zuwa a kan al'umma sukan so abu biyar sukan manta da biyar sukan so wani abin halitta ko mai mulki ko mai kuɗi ko malami ko wanda ya kai wani matsayi amma suna manta da mahalicci idan wancan ya yi doka ya su je su manta da ubangiji ɗaya kenan sannan bayan haka sukan so duniya suna manta da lahira sukan so manya-manyan gidaje ayyuhibbunal kusura wayan saunar kubura suna son manya-manyan gidaje amma wayan saunar kubura suna mantawa fa kabari da kai su abin su abu na gaba wayan wato yuhibbunal mala wayan saunar hisaba suna son tara dukiya a tara dukiya amma wayan saunar hisaba suna mantawa da hisabi kwabo da ɗari a ta same su wannan zamanin kamar muna cikinsa kamar muna cikinsa abu na ƙarshe yuhibbunan zunuba wa yansaunar tauba suna son aikata zunubi fataka su aikata zunubi ko ta ina amma wa yansaunar tauba suna mantawa da tuba Allah ka azurta mu da tuba Allah ka azurta mu da karban tuba Allah madaukakin sarki ka zaunar da wannan gari lafiya mutanen ciki Allah ka sanya wa rayuwarsu albarka yan kasuwanmu ma'aikatanmu manomanmu masu sana'a na alkhairi duka kowa Allah ka sa albarka ga nemansa muna addu'a ya Allah amfanin mu Allah ka sanya albarka cikinsu wanda suka samu matsala a wasu gurare Allah kai ne gwani kai ne mai iyawa Allah ka kawo musu wasu hanyoyi canje-canje da za su mayar da abin da suka rasa muna addu'a Allah ka sa albarka ga ainihin shugabanninmu Allah ka sa shugabanninmu su zama masu adalci Allah ka taya su Allah kar ka bar su da dabarorinsu muna addu'a Allah ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa malumanmu ka gafarta wa kakanninmu ka gafarta wa malamanmu shugabanninmu da suka gabata musulmanmu Allah ka ji kansu mu ma Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya Allah ka ba su lafiya kwana kwana na akwai ɗaya daga cikin yaron mu abba dan gidan mala aliyu habiru makocin masallaci ne yaron ya rasu muna addu'a Allah ka gafarta masa Allah ya sa su zama samari na cikin gidan aljanna ran tashi alkiyama muna addu'a Allah ka ba mu hakurin jure mu rashi da sauran yan uwanmu da suka rasu duk muna addu'a Allah ka gafarta musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk قوموا لأداء الصلاة